أجمعين والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تمن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa masu kallon mu da sauraron mu kai tsaye da waɗanda za su kalle mu ko su shaurare mu ta kafofin yada bayanai na zamani kuna kallon mu da sauraron mu ne daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin da aka fi sani da jami'u muhammadul amin wanda kenan garin azarai katagum local government ƙarƙashin kulawan babban malami dattijan arziki irin albarka malam abbakar giyaɗe wanda a yau muna sha hudu ne ga watan jimadar al'akira hijiran ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wa Alihi daga garin makka zuwa birnin madina na da shekara 1447 wanda ya daidai da biyar kenan ga watan sha biyun grigori 2025 wanda mun haɗu ne a wannan masallaci mai albarka a wannan gari mai albarka wanda ta ɗauki tsawon zamani ba mu zo ta domin ziyara ba ta musamman a zauna a gana da 'yan uwa sai dai mune mata shigan shantu kun gane shigan shantu ko in an shige tana a kulle ta can sai na zo kafin mu shigo sai in ce malam fatahu kana ta wani ɓarayi in ya ce gashi nan sai in ce to mu haɗu a cross ɗin bypass a zo a ɗan gaggai samala a shigo a shigo in ce za a shigo to shi malam abubakar giya ɗita ya shaƙe ne a wuyana lokacin da za a buɗe wannan makaran a markazi ko in ce masallaci mai albarka ya sa an kira ni ya kira ni da kanshi ya yi haɗin gwiwa da su malam fatahu da su malam tata Allah saka da alkhairi an yi ta min rubdugu ina dai neman kubucewa Allah ya sa na iya tafiya irin na kadangare kun san kadangare ba wanda ya kai shi birki ko eh to alhamdulillah fil ula wal akhirah amma dukkanin abin da bawa yake so da abin da ya tsara ku sani ba zai faru ba kuma ba zai aikatu ba kuma ba zai zartu ba sai in Allah ga damar haka wa ma sha'una illa an yasha Allah rabbul alamin lalle ba na mantawa na jera shi kusan shekara biyu ina gudanar da tafsiri a wannan matsala a wannan gari mai albarka kusan shekara goma sha takwas baya kusan kuma shekaru ashirin baya muna gudanar da zuwa ɗan tattauna a ɗan wasu daurat a wannan wurin wanda waɗansu anan ba haife su ba nake ga waɗansu kuma na ga sun tsufa amma ni yadda ka gani tun can a matashi na haka nake a ko ba ka bane ne to Allah muku albarka a ƙashin gaskiya 'yan uwa mu mun zo daga gombe amma ku sani ba mun zo mu gaya muku abinda ba kwa samu ko abinda ba ku samu ba ko kuma mun zo mu ƙare ku da wani abun da daman ba ku san shi ba a'a kawai 'yan uwantaka ne na musulunci muka yi wa tattaki takanas ta gombe ba takanas ta kano ba don mu kawo muku ziyara ƙarƙashin shi kira da kuma cika alkawari da biyan bashi da aka shaƙe mu sai mun yi to shine muka zo wannan gari mai albarka muna godiya iyayenmu na cewa ido yana ganin wanda yake so da wanda baya so amma kafa bai taba taka inda yake ƙi ba in ka ga kafa ya je guri to yana son guri ne amma ido yana iya ganin abin da baya so amma kafa ba zai tashi ya je guri ba sai inda yake so ku sani muna son ku dan Allah muna godiya bisa ga karramawa da mutunci da aka ɗauke mu a wannan gari da kuma ƙauna da ake nuna mana da kuma wanda aka nuna da wanda ake nunawa tun tele-tele before haɗi zuwa yanzu mun gode da wannan muna ƙarƙashin tawagar da ina ga mun zo kusan mutum goma sha biyu idan mun tashi na kammala malam mustapha gambo gombe zai zo ya gabatar da saura wanda shi ne sakatare na wannan tafiya da kuma duk abin da muke aiwatarwa na shura lallai yana da ɗalibai yanzu haka da suke karatun alƙur'ani ina ga sun doshi dubu shida ko wani abu wanda suna ƙarƙashin kulawar shi da rahmar Allah wanda duk shekara yana saukan mutum ɗari takwas da wani abu ɗari shida da wani abu da abin da ya kama da haka duk shekara shi wanda ya tashi ana ya gudu muna godiya ga ku wannan garin kuma muna godiya ga tawagar da suka yadda suka baro iyalansu da 'yan uwansu da 'ya'yansu suka tawo wannan guri domin rakiya mu zo mu ganku ku ganmu mu gaisa kamar yadda na faɗa ba mun zo don mu gabatar muku da wani karatun da ba ku sani ba 'yan uwantaka na musulunci ya kawo mu da haka na raɗa wa karatun nawa yau ku ji shi sunan shi haɗin bara Allah ya sa kun san haɗin bara wato iyayenmu sun iya magana jama'a duk abin da ya zamo hanjin jimina ne ko yoto akwai na ce akwai na mai na zubarwa to sai suke masa title da haɗin bara me yasa ya zamo haɗin bara za ka ji na jawo nan kaɗan saboda ban tattali komai ba na san dai akwai uban tafiya uban gayya shi ne malam abbakar giyaɗe shi ba abun da bai assasa ba kuma babu gudumawa da baya bayarwa da komansa eh da komansa da nake nufi Allah ya saka mishi da alkhairi karkashin wannan sai ku karba da hakuri kun san mabaraci in yayi bara bunsa kwaya ɗaya ne in an kawo ke sai ya buɗe buhun sai ya zuba sai ya ce Allah ya saka da alkhairi an kawo masara sai ya zuba in an kawo gero in an kawo shinkafa in ya koma gida sa sai da za su tattara da shi da iyalinsa su kimtsa wannan wanda ya kama da juna kawai a haɗa a yi allanka daga wasu Allah mana mai kyau ba mu ikon aikata kyakkyawa don so ɗan mana muƙaddima ko ɗan haska mana kaɗan dangane da uhuwa islamiyya wanda ita ta yi ƙaranci kobancin komai ba kun gane ƙarshen ta yi ƙaranci saboda waɗansu abubuwa ku sani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na farko yace la yashkurullaha man la yashkurunna baya gode mutane shiwa baya gode wa Allah shiwa shi wanda baya gode wa mutane duk mutumin da aka yi masa mai kyau bai tabbatar ba bai jinjina ba bai gode ba to lallai ba zai iya gode wa Ubangiji ba. Wanda duk bai gode wa mutane ba to ba zai taɓa iya godiya wa Allah ba. To Allah mun gode maka, ku sani ba siyasa ta haɗa mu ba. Yanzu nan gurin wani idan an ce mishi kiɗa ake ko taron siyasa na rantse da Allah ko nawa ka bashi ba zai duba, kuma na rantse muku da Allah. da ba don addini ya haɗa mu da ba za mu ji junanmu ba nan yadda muke cike a wannan gurin ga maza a cike sama nan duka mata ne a ce an zo kuma ana sauraron karatu eh ka ga mun a harkar siyasa ne ni da kai ba za mu ji junanmu ba amma 'yan uwantaka ta musulunci ta haɗa annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam farkon shigan shi madina abinda ya fara haɗakan al'umma a kayi shine ‘yan uwantaka na musulunci Allah ya kira mutanen madina allazina tabawwa uddara wal imana me yasa sun iya garan baki sun iya tarbarsu sun iya buɗe gidajensu da ƙofofinsu wane e wane e ku zo abincin shi na mutum ɗaya sai ya ɗauko sai ya kawo sai a ci annabi sai ya albarka wa madina ya yi albarka a akusan madina ya yi albarka a cikin mudun madina kai ya tara garin madina kaf sai mata addu'a sai ce Allah ya yi wa madina albarka yana roƙa wa madina irin abin da kakan shi baban shi annabi ibrahim ya roƙan wa makka irin wannan addu'ar to Allah yana, yana so Allah masa cikon baiwa ya yi wa madina abin da baban shi roƙa wa madina to kuma ya ninka tsarki ya tabbata wa Allah sai zama da ka shiga madina za ka ji nutsuwa za ka ji kwanciyar hankali za ka ji duk wani nishaɗi za ka ji a duniya baka taɓa zama a wani guri mai daɗi mai kwanciyar hankali da ba ka so ka wuce ka je ko'ina ba kamar madina me yasa saboda annabi ya ce almadinatu khairun lahum laukanu ya alamuna wallahi madina ta fi alkhairi a gare su da sun kasance mutane ne masu sani saboda me yasa saboda sun ɗauki annabi sun riƙe shi sun mutunta shi jama'ar musulmi mutunta kanmu ka ji ɗan uwanka a musulunci ɗan uwa ne na ƙauna ɗan uwa ne na soyayya rigidigar barka da isowa amma to shi kenan ne ma haɗu ba mun gawa alherin Allah kai muku a ƙarƙashin wannan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anasu ɗan maliku mai hidiman gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na daga cikin abin da ya dinga bayyanawa ya ce ya ji annabi zai shigo madina to mahaifiyarsa sai ta dinga ɗaukan shi ta nemi shi wanka sai ta ce kai ma fita da mutane ku je ku taro annabi ya ce haka za ta mun wanka ta mun kwalliya in fita yau mu je mu tsaya annabi bai zo ba sai mu dawo cikin mutuwar jiki in manya aka fita gobe sai su ce iwanka kai ma jika jika na biyu ranar na uku ya ce sai muka hangi alaman waɗansu mutane a kan raƙuma suna tafi waye waɗannan mutanen sai abubakar ne da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna shigowa ina suna shigowa madina ƙarƙashin wannan sai yake cewa tun da na hango manzon Allah daga ranar da ke son shi ya zama na gan shi na ga ƙaunar shi ina son shi an dawo amma na yaro ban wuce ɗan shekara goma ba na dawo na ce na gan shi yau ya ce tun da annabi ya shigo garin madina wallahi garin madina ya haska ya dinga kyalli a ranar da manzon Allah ya bar duniya ya ce sai muka ga madina ta yi duhu ba irin yadda annabi ke raye a cikinta ba bai manta maganar fatima radiyallahu anha ya ce ya fito an gama binne manzan Allah na na Fatima ta ɗaga kai ta kalle shi ta ce Anas yanzu da kai kuka yadda kuka ɗebi ƙasa kuka tura a kan manzan Allah kuka rufe shi da kai aka zuba ƙasa a kan shi sai sadda kayi ya ce to ya za mu shi ya ce mu yi masa haka kuma ba ma saba mishi cikin umarninsa da al'amarinsa. Haka ya koya mana mu yi wa duk wanda ya mutu, na'am, to wannan shi ne koyarwar musulunci. Wannan uhuwa da ya ƙulla sai annabi ya dinga rinjayar da mutanen Madina kuma yana jinjinawa muhajiru. ina ma'anan wannan maganar magana ce da nake so in ɗauke mu in gwada mana 'yan uwantaka a musulunci ba ƙaramin abu ba soyayya na ce muku takan sa mutum ya taka ya je inda yake so ne amma ido yana ganin wanda baya so kafa baya zuwa sai inda yake so muna son ku 'yan azari ku yadda muna son ku muna son ku kuma dan Allah Allah haɗa mu cikin aljannan firdaus wannan shine ‘yan uwantaka amma ko kun san a ƙarƙashin wannan dole wata rana mu saba muku dole wata rana mu ma ku saba mana wannan za mu iya ɗaukar shi a matsayin laifi ko kuma wani abu da zai gusar da ‘yan uwantaka yau da gobe, to ku sani musulmi ba su yarda da wannan ba. Ta yi wata rana ku shirya wani barnamaj mai girma, ta sai ku ce bari mu gayyato suwa ne sai mu ce muku babu da halin zuwa Allah kar ku tsare mu mun tuba mun bi Allah da manzon shi shi yasa kwatankwacin wannan ya faru a ina wa yawma hunainin iz a'jabatkum katharatukum inji qur'ani yawan musulmi ya ba su jin cewa su waɗansu ne aka shiga yakin aka yi ta zau da musulmi daga baya suka ƙara haɗakan kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana kan alfadarinsa yana kutsawa yana anar rasulullah kadhib an ibn abdul muttalib bayan an gama yaƙi aka ɗauko kayan ganima aka raba na'am annabi ya dinga muhajiru ya dinga ba wa muhajirun wasu abubuwa na duniya ya ɗauki waɗansu abubuwa ya ba wa sabin tuba walam yu'til ansara shay'a bai ba lansarawa komai ba mai riwaya ya ce faka annahum wajadu fi anfusihim kai da kaga fuskar su sai ka ji kamar sun samu wani matsala a ransu to amma manzon Allah ne wa zai jawabi na'am wa zai ce annabi bai yi daidai ba amma dai fuska tana gwada a'a ya ana ta rabon dukiya wani an ba shi awaki ɗari wani an ba shi raƙuma goma mu ga munan mun tari annabi lokacin da mutanen nan suka ƙi shi da annabi ya ga haka sai ya tara su ya ma'ashar al'ansar kulan sarawa ku faɗa kukuji alam ajidukum bullalan fahadakumullahu bi ban same ku batattu ba albarkacin na zo Allah ya muku cikon baiwa ya hada tsakanin fusakunku ya yadda da zuciyarku kuka ajiye kan sakali shekara arba'in kuna yaƙi tsakaninku albarkacin na zo muku Allah maɗaukin sarki ya sa ya sassauta zuciyarku ya haɗa tsakanin zukatanku zace Allahu wa rasuluhu aman Allah da manzon suka fi cikan baiwa ban same ku ba kaza Allah ya yi muku albarka da ta goma shin dan na zo muku suka ce Allahu wa rasuluhu ta annabi ya musu kwakwaf ya ce ku sani da mutane za su kama wani burtali pedestrian hanya kenan hanyar kafa ko kace wani hanyar burtali Allah ya sa ku san burtali na'am su kama hanya ko kuma wani kwari ko tsakanin duwar watsi a ce nan lansarawa su bi waɗanda ba lansarawa ba su bi nan ya ce wallahi inda lansarawan nan suka bi nan zan bi ya ce ba ku gani ba su yanzu dukiya na ba su suka tafi suna murna ku kuma za ku cicciɓi manzan Allah ku kai ma ni me na ɗauka me na yi wa kaina me su an ba su duniya ku kun tafi da manzan Allah faɗuwa ko ci gaba ya ce ku sani annasu bithar wal ansaru shi'ar ya ce mutane bun ji mababban riga ne in wuri ya yi wuri za a yi gudu gare ya tarnaƙe ya ake yi rigar ciki kuma fa sai a bata sai a ci gaba da falfalawa da ita ko to ku sani mutane dukkansu na duniya kamar babban riga ne amma ku rigar ciki ne daga fatar jiki sai ita laulal hijratu lakuntum ra'an min al-ansar da ba don hijira ba da na kasance ɗaya daga cikin lansarawa mataimaka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ƙarƙashin wannan sai muke ganin dole ya zama mu ma wata rana mun yi gayya mala abubakar giya ɗe na'am wata ranar sai mu ce zo da tawaga su shek hasur da kowa ya ba su yi wa mutane na'am alhaji kata da ya wanke zurbinsa tun baya ba shi ya ji ya yi sati kama a gombe allah ya saka da alkhairi to lallai wata rana mu ma za mu gayyace ku kuma muna fatan in mun gayyan nan a amsa mana ina masu yin stam ne kan ya an karbi ɗalafina shayi to Allah ya ƙara albarkar rayu malamin sawan sai ka rubuta ɗaya ya samu cikin abin da muka yi mitin yawwa sai abu na biyu ko kun san cewa mutane suna da mummunan zato wa kawunansu da 'yan uwansu me yasa saboda ɗabi'ar ɗan adam ya gaji wannan to abu na farko da sai mun cire shi ‘yan uwantaka ta musulunci ta gudana a tsakaninmu sai mu yi husnul zan kyakkyawan zato misali yanzu idan na zo nan gudun na same ku wurin ba da wani kyakkyawan misali wanda dai kowa zai gane jama'a mai fi daɗi a cikin abinciccuka na kasan ɗan najeriya shi ba ya ƙoshi da nama amma akwai wanda aka kure shayi ya je saudiya sai ya samu an buɗe kwantena guda duk kaji ne sai fashe da kuka wani malami ke ba da labari ya ce yi kuka yi kuka aka ce a sai ce wa ya yi rantse da Allah zai ci nama har ya bari kuma ga na riyal nawa ne ya siyo yanzu zai ci wannan ne ya ci kudinsa kuma ya ƙoshi ga wasu a nan shi kuma can ba sakwato ba ne Allah ji kan sakwatawa ya biya kudin mota sai wani ya faki yake cewa ku zo ku tafi ina guri kaza ku zo zai ce ada ya ce awo ya ce sabko ga na banza shi wannan sabil ne wannan kuma da kudin shi ba abun ya mayar a biya shi riyal biyunsa ba ko uku ko biyar to ga kuma wani sai fashe da kuka ya rasa yadda zai da nama mun yi itifaki nama ko to da ke ɗan adam Allah buga mishi kwakwan bala'i ku ji wannan da kyau sai aka zo da naman nan gashi farfesu ne da komai ga farfesu ga soyayye ga gashashe ga ga ga ga an haɗa sai aka ce kwa zo yi sabin kansa to amma sai aka kawo wani ɗan kwano mai kyau dish sai aka rufe sai aka zo aka ajiye gabana ittifaqan kowa ya yadda dai nama ya fi mai to amma dan kowa yanzu ba naman ne damuwar shi ba me aka ajiye a nan kun yarda ɗan adam yana da wannan ya sunan wannan to yanzu an ce to kowa ya jira na kwanan nan ku duka kun san dai ba za ku ci na kwanan nan ba ya ishe mu kuma kwanan ɗan kitu amma ni sai ya raba ya tsaya ya fi naman ya yi lodi a cikin takawai ya yi ya yi ya yi ko to amma me damuwa shi shine an rufe wannan idan an tashi sai na ce to za a zan ɗan sama jama'a sai na tashi ban sama kowa ba wani sai ya mun mummunan zato ƙila kuma tuwo ne kari ɗaya miyan kuka to ɗan adam yana da haɗama yana da kuma munana zato wa al'amura to ya za mu yi mu kusar da wannan shine zannu bil mu'minina khairan ku dinga zatawa ‘yan uwanku mu'minai alkhairu. Akwai wani episode da ya faru wanda wani malami ke ba da labari yarinya ne ta shigo gida, ku yadda da maganar da cewa kowa yana da munin zato wa ɗan shi. Yarinyar nan ta shigo da mangwaro guda biyu. sai mamar ta ce wance ina ka samu mangwaro sai ta ce ba ni aka a gida kaza to ban ɗaya sai yarinyar nan ta gutsiri wannan ta ci ta ci ta ci yarinya karama sai ta gutsiri wannan sai ta ci sai ta mai da baya wannan sai ta riki wannan sai ta kai mata guda ɗaya sai ta ɓoye ɗayan da hagu a bayan ta miƙa mata ɗaya ita ce munafuka wancan ne da ke so ta ce a mama ta ce ba ni mana sai ta ce a yanzu mai taiwa yarta usun uzanni ko kuma su uzanni na'am yanzu tana zaton tun da ita ta tabbatar ba za ta taɓa ɗaukar yanzu ai ka san mangwaro akwai mai tsami akwai mai mai yanzu sai ta zaci mai aka bata sai yarinyar nan sai ta ce a mama ba zan baki wannan ba kam kina mahaifiyata sai ta karba ta kwato wanda ta rike din sai ta gutsira sai ta ji tsami sai ta ce mu ji wannan sai ta ji wanda ma yar ta dauka ta bata shi ne mai zaki sai ta ce a wancan ya kika yi haka sai ta ce aike uwa ta ce bai kamata in baki mai tsami ni ina yarinya ke kuma in baki mai tsami ni in sha mai zaƙi ba ban yi wa kaina adalci ba mama sai na ji ban ci daɗi ba da ke wutsiri mai tsamin matun farko yarinya ta ba wata darasi ko bata ba kun gani ɗan adam to ya za mu yi mu yi deleting wannan ya za mu yi mu deleting wannan duk yadda ka samu kanka ko na farko ka natsu sai ka san a ina kake da suwa kake yaya kake so kai moldin rayuwarka ta ya kuma za ka samu gamsuwa da al'umma to dole sai ka zamo kana da kyakkyawan zato kuma karka yi saurin yin fada karka yi saurin yanke hukunci duk abin da ya zo maka karka kalli ɗan uwanka nan da muni ka tsaya ka nasu ka yi bincike in an kawo zance ka bincika in an kawo maganganu ka tsaya ka tantance أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين in ba ku yi haka ba kuwa za ku wayi gari cikin mummunan zato wa ‘yan uwanku. Akwai misalin da wani ya ba mu, wanda na san ya yawaita cikin kafafen yaɗa bayanai kamar shekaru goma baya. wata mata tsohuwar principal na wani makaranta a ɗaya daga cikin ƙasashen larabawa ta zo irin station ɗin nan ta tsaya to akwai irin masu sai da cincin wanda in ka zo da ɗan zar wannan ɗan abin nan bar envelope da za ka ga an buɗe sai a cusa ƙwaya nawa nawa abin nan to wannan matar tana zuwa sai ta sa nata a jaka sai ta ajiye tana da tunanin ta sai mai cincin sai wata yarinya baiwar Allah sai ta zo ita ma kafin motar da za ta zo ta ɗebe sai ta sayo nata tana zuwa sai ta ajiye nata a gefe wannan matar sai ta zaci nata ne ta ajiye a nan na'am sai ta juya sai ta ɗauki guda ɗaya na yarinyar ne kuma sai ta fara ci ta yarinyar ma sai ta ɗauki guda ɗaya sai ta galla mata harara ya za a yi abu ba naki ba ba a miki ta yi ba ki sa hannu innaha lawaqaha wannan wannan mara kunya ce sai ta ƙara ɗaukar ɗaya damin guda biyar ne yarinyar ma sai ta ɗauki guda ɗaya ta yi kamar za ta yi magana ta do ta ɗan abin nan da ta ce can wannan kan ba a yi kyawun tarbiyya ba tana ci tana yagan abu ka san abin da naka ne kana ce amma eh tana ci cikin fushi da ta gama ci ta yarinyar ta yi marmaza sai ta cinye na hannunta sai ta ɗauko na biyar ɗin sai ta tsaga sai ta mai da abin ta yari matar ta irin cafaɗin nan ta abin nan ta ci ta tsime sai motar yarinyar ya yi saurin zuwa yana zuwa za su shiga mota shikenan sai ta ɗauki jakar ta yarinyar sai ta kama kan uwar sai ta sumbanta ta juya za ta tafi ita ma nata ya yi hon sun iso ta ɗaga jaka sai ta ga nata a cikin jaka ashe na yarinyar ta ci yanzu na farko da ta yi hukuncin ashar da zagi aka zo aka tattaru aka zo aka taru jama'a ofis abunan 'yan sanda da me aka zo sai yarinya ta ce nata ne sai a ce to a duba jaka aka duba jaka aka ga nata na jaka yarinya a ji kunya to kafin ka yanke hukunci akan kowa kafin ka yi mummunan zato akan kowa ka zama wannan musulmi ne eh to bai yi nufin mugunta tattare da ni ba bai da mugunta wannan matsala ce ta faru ko yana gaggawa ko yana da kaza ko yana da kaza ko wani abu ko a masallaci za ka wani ya bige ka baka san ya bige ka ba wannan ya taka ka baka san ya taka ka ba amma ka ji haushi eh baka ce zo rama ba eh martaban abun kuma ya kai ya hana wannan shiga aljanna a a sai annabi ya ce akwai wata matattara a kofar gidan aljanna duk kowa in ya zo zai tsaya a wannan tudun yashin a nan ne za a yi balancing equation kenan domin wala ya zulimu rabbuka ahada sai Allah ya ce duk waɗanda za su shiga aljanna in akwai wani abu da wani ya taɓa yi wa wani ya rama kaga dai don na ɗan buge ka don kawai ka ji haushin ko na zo na sha gabanka ai ka ji wani ƙaiƙayi ko to a aljanna ana so ne yadda ƙur'an wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin ikhwana to wannan ukuwa tun daga duniya ake koyarta to ana so ka yi yafiya to baka yafe ba shi kuma bai ma san yayi ba amma dai wannan kuma ya so sa maka rai tunda Allah ba zai bar haƙƙin wani akan wani ba sai an zo to kowa sai rama a gurin ya ubangiji wannan ya banka dai to banka dai shi ta banka da juna shi kenan wannan ko ku shige aljanna udkhuluha bisalam zalika yawmul khulud dibtum fadkhuluha to wannan shine abin da ya dace 'yan uwa su dinga kyautata zaton juna aka jama'a mun gane wannan da ke wa yake da matsala da ɗan uwansa wa yake da matsala da abokin zaman shi wa yake da matsala da makocinsa don girman Allah albarkacin wannan karatun da Allah ku je ku sasanta yau wace mata ne ta shiga gashi da mijinta wannan wa jibu dama yana wajaba a samu irin wannan annabi saboda firasarsa ta yau da gobe ga matan shi har ya iya gane nana Aisha yau ta ɗan hau da kuma ranar da ake cike da soyayya ana zaman lafiya kai in ba gidan manzon Allah matan shi bane wani ya isa ya shiga wannan batta ya share na'am amma annabi bashar mutum ne yadda za mu'amala ta cikin gida to Allah ya ɗauke laifin matan matuƙar ba su shiga alfarman ƙur'ani da sunna ba yau da gobe mu'amala ta yau sun saba mishi ya yafe mu na'am sun yi abubuwa da yawa Allah ma ya shiga cikin al'amari ba ga ƙur'ani ya zo yake ga mana ba wa in ta zahara alaihi fa inna Allah wa jibril yotowa zai kimka faɗa da Allah da manzai na'am to kaga kenan a gida akwai me akwai wani ɗan abu sai annabi ya ce na gane wata rana idan kina cikin fushi rantsuwan da kike min ina ganewa sai ta ce wa rabbu muhammadin na rantse da ubangijin annabi muhammad amma ran da aka shiga gashi sai ta ce wa rabbul ka'aba duk ɗaya ne dai to amma an kya faɗi sunan yau saboda me to dole ne sai an samu wannan amma a dinga yafiya mu yafe wa juna ba ka sallama da ɗan uwanka ka sani ba a kai ayyukanka gurin Allah maɗaukakin sarki Allah zai ce an zira ha zai ni hatta ya tsariha in an kai Allah zai ce ku dakata da wannan ba zan yi indozin ayyukansu ba sai sun me sai sun yi sulhu tsakaninsu jama'a ku yafe wa junanku ku yi haƙuri da junanku zaman duniyan ba komai ba ne kamar tsallake hanya ne ka ɗauke ta kamar me kamar za ka tsallake hanya mu yadda da wannan sannan kuma kar mu sanya gaba a tsakanin abin da zai taso har ga 'ya'yanmu wasu abubuwa suna faruwa a yau ko da tsakanin malamai za ka ji wane yana yi wa wane malam wane raddi wane yana cin kafar wane wane yana faɗan kaza a kan malam wane me kuke so ku bar wa zuriyar ku su gada wannan gabar ko kuma ɗan uwantaka na musulunci matuƙar muna haɗe da kai cikin me da'awa ta alƙur'ani da sunna ba mu saba ba cikin alƙur'ani da sunna da aƙida sahihiya da kuma mai tauhidi wanda babi ne mai cin gashin kansa wani abu ne na yau da gobe ya haɗa ni da kai to don Allah kada shigo addininmu kada shigo zuriyarmu kada shigo kuma abin da za mu dinga je tarangu da su wani ba baya martani sai ranar karatunsa wani baya martani sai a ranar juma'a in ya hau mimbari saboda yana da matsala da wani wani bayi da kaza sai kaza ku cire wannan daga cikin kwakwalan ku cire daga cikin ɗan uwantakanku ku yadda dukkaninku dunkulallun al'umma ne ƙalubale da yake tsakanin al'umma a yau a Najeriya na rantse da Allah ya kamata dukkanin ahalin sunna su yadda za su yi ƙur'ani da sunna ne kaɗai aiki ba za su kawo son zuciya ba cikin lamuransu da rayuwarsu na rantse da Allah Allah zai taimake su kuma Allah zai musu jagora amma ku sani Allah yana taimakon duk dukkanin wani abu ne da aka yi shi don Allah. Ma kana lillahi ya tasiri wa ma kana ligairin lahiyar tsakar. Duk abin da aka yi shi don Allah shi ke saduwa wanda aka yi shi ba don Allah ba yana kaɗewa sai gabar magana ta gaba in fa lokaci ya yi to kasan ne almajiri ne riko da sunna riko da alkur'ani da sunna ina matasa ni ina imamu da'awa ne malam sani fatau yana ina ne lajikan maza ya kamata a farfado a riko da sunna a yi riko da alkur'ani gam bid'a da kanta za ka mutu kakku damu wato barin ba ku misalin bid'a ita bid'a kullum ƙara mata ake ita sunna kuma yadda ta taso tun daga kan annabi eh to haka take har yau na'am da an kawo wani abu malaman sunna sai su sa tsintsiyar shara sai su kakkaɓe ta la ta zalu ta'ifatun min ummati ala alhaqqi mansura لا يضرهم من خذلهم ولا من ناوأهم حتى يأتي أمر الله lallai ku sani wasu mutane daga cikin wannan al'umman ba za su gushe ba suna taimakon gaskiya suna taimakon wannan addini zagi mai zagi baya mustabo jin tsara da sassaƙa da duk wani haushi bai sa su ji gezau matuƙar kan ƙur'ani da sunna suke jama'ar musulmi mun gane wannan gabar da kyau to da haka kuna kan sunna eh to ku tsaya ku ci gaba da sunna bid'a kun taba ji yan bid'a suna faɗa akan bid'a kun taba ji da da ake maulidi ya maulidi yake za a kwana ana karatun me ne ko kuma karatun me ashifa ko me ko alburda ta khamisu lasailul mutaqabbala قليلا يعوجا بالمعاصاب والإله ko ai bi annabi kwana ana yi a zo daga baya ta zamo na'am ha wani kwama tala ne ba a kawo ba wani kwaribi ne akan gwajin gwala ba a zo da shi ba na me na bidiya ka taba jin wani ya ce ba haka ake yi ba ko bai dace a yi ba me yasa saboda shi ma tashi ba ta da staff ballantana wanda ya kawo nashi sabo da haka duk abin da bai da asali to don wani ya zo ya ƙara wani abu kai bai kamata kamar su faɗa ba saboda takan ma ba ta da asali ban sani ba ko kun gane wannan ita ce bidiya tun da taka ma ba wanda ya mata stamp ba ta da asali sai wani ya ƙara nashi in ka zo ka ce ya bari sai ya ce to kai takan wa ya ce ka yi kun gane hausa na yanzu da ke ni ba fulatani ne sai a hankali ina dai kuna karban hausan da ya da haƙuri allah mana mai kyau ba mu ikon aikata kyakkyawa da ku sani alƙur'ani yau manazar iftar al'ibadu ila kismai wa ta'ifatai ne wa nihlatai ta'ifatun aqarrat wa saddaqat hadhihi ta'ifa هي الطائفة المنصورة قرآني ترند تسوق سيد أكرام samu rabuwan al'umma wasu suka gaskata suka bi suka yadda suka jinjina suka miƙa wuya waɗansu kuma suka ƙe Allah ya taimaki waɗanda suka zanto akan gaskiya suka tsayu suka ba wa ƙur'ani da suna kariya to dole matasa ku sani in za ku yi addini to sai kun san daga suwa kuka shawo ku nemi malaman sunna ba malaman mun gani a mafarki ba na'am ba mun kushe cewa a mafarki ba a mafarkin gaskiya ba domin annabi ya ce mafi gaskiyar mafarki shine mafi abin da bawan Allah salihi mu'mini zai gani wannan shine mafi gaskantar abin da bayin Allah daga ciki za su iya gani amma yanzu ya wuce ma mafarki akwai waɗanda suke cewa sun ga kaza ya kazatar lamanaman ko a farke ba cikin bacci ba to kaga addinin da ya zamo irin haka sai an me sai an duba kuma ba kowane malami za ka buɗe ka ji ba ka nemi malaman sunna waɗanda za su sanya ka a cikin me jirgin mun tsiran da zai kai ka zuwa ga gaci riko da sunna sai ka dubi a sayyidina abubakar ya umar ya sabon manzan allah suka riƙe sunna irin zafin riƙon sunna da irin su abdullahi ɗan umar suka yi na'am a aikin haji wata rana abdullahi ɗan umar ya zo daidai wani guri sai sadda kai haka sai wuce gurin suka ce yaya sai ce na ga annabi ya yi da aka zo aka yi bincike yaya sai aka ce ai bishiya ce a gurin in annabi ya tafi a haka za ta karje shi shine da annabi ya zo sai ya suka don ya wuce to shi kuma da ya zo sai kullum ta ya kirda gurin ya yi sai waiwa ya ce musu ina dai annabi ya yi suka ce ya yi ce to zan ci gaba da ce wa in tuti'uhu in kun bi shi ne kun samu shari'a amma in ba ku bi shi ba fa kuna kan bata ka dubi irin yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ɗauki raya tuta ta musulunci ya bawa mus'ab da ya ce ka riƙe wannan tuta kar ta faɗi malaman tarihi suka ce da ya zo aka sare hannun shi da tutar take sai bar tutar abinan dungulmin ya faɗi ya rike ɗaya hannun sai ya ɗauki tutar ya ɗaga saboda ya annabi ya ce kare bari ya faɗi da aka samu ɗayan aka sare aka dinga suka shi ya faɗi tutar ba a bari ta faɗi ba aka cife ta saboda raya ce ta musulunci haka amma waɗansu daga cikin malamai cikin tarihin sai suka ce to sai da kuma ya rufe fuskarsa me yasa wai na jin kunyan annabi ya ba shi rikon tuta ya gagara saboda bin umarnin manzan Allah wannan magana in ta tabbata ame a tarihance a gurin waɗanda suka karanta mustalahin tarih to kaga wannan abun ɗaukan izina ne game da me game da rayuwar waɗancan mutanen da suka rayu da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan kenan abu na gaba ina matasa ina abokanai na matasa ba da su malam nake ba kun san malam kun san malam tsoho ne ko ba ku sani ba malam yadda ka san irin jinin su salmanul farisi na haka yake masu shekara ɗari biyu ka gansu kamar yau ne kasan salman an ce ya shekara ɗari biyu ko ɗari kafin musulunci ba musulunci ya ƙara shekara ɗari yana ga jininsu ne haka na san shi tun zamanin da ba ya canjawa injiniya ka zauna daga baya na hango ka shi ma yadda na bar shi haka yake mu ne dai da suka yi tewaloji kun san furfuran da kuke ganin nan ba na ba na ba na tsufa ba ne e ga kiyaye furfurar tsufa ita ce ita ce ta malam sannan take farawa larawa suna kiranta fauda nan ko ka ga furfura ya fara daga nan to ita ce ta tsufa ta mu kawai ta abin nan ne yawwa ina matasa da jinam inda da aure za ka musu da kaji kan bara allaji eh Allah ba ku mata yi nagari kaji ku suwa suke son aure a malam musa ba ba ga gama muna da cibiya na aurarwa ba ne zai zo muku magana su a suke son aure ba za ta ji ka ba na waƙi son ƙari na na ban ji ba eh wai a'a yanzu kai tsoho mai ni fa da matasa nake kamar ya zo babin tsofi da kai da malam Mustapha sai in sa muku abu da Alhaji Bashir ya zama judge a tsakanin ku an jima amma dai ni ku bar ni isar mu ya mu muke magana mu an zuna ce karatun mai muka ce a tsimbara ba dakan ka bane fa kuma Allah ya sa ku kun san dakan ka din ma kun san da kanka eh kuturu ne ya baki to gasan in an zo in babu abin nan gida sai a dan hada farau-farau haka dan samu dan dan gero a je a dan bubbuga a bubbuga a turmi a dan ya dan je zamo gari sai a surka sai a kawo bako sai a ci haba ka bashi bakin ruwa to yanzu in ka ce bakin ruwa sai su ɗauka ko mirin da abin nan coca-cola kake nufi shi ne bakin ruwa a gurin matasan yanzu a bakin ruwa shi ne normal ruwa da ba ƙarfi a ciki shi ne bakin ruwa to farau-farau kuma shi ne a ɗan sa gari dai a ɗan sheƙa ko ba siga ba komai a ɗan jiga tsamiya a kawo sai ka ji mutum ya ɗan samu dai ɗan yadda zai ɗan samu ya yi to shi kuturu da matar shi ba ta gida sai ya shiga ya samu ƙwarya sai ya dinga ɗiban hatsin yana zuba a baka in ya tauna ya tauna sai ya furza a ƙwarya yayi ya dinga zubawa da ya ga ya zo geji sai ya ƙara ruwa sai ya zo ya ce to jama'a a sha dakan gane ma'ana da kaya daka da kore daka ba a turmi ba ku gane hausan to ina matasa masu son aure da ji ko? wai nam nam to kun san inda gizo ke sakar ne kana son aure ta ma ci sana'a kake ya kuka yi shiru ba ku ce nan ba ko kabbarawa da mu daga cewa kawai wa yake da aiki sun dauka manta sun dauka za mu dauko matan ne mai mun raba musu suna tasbihi eh Allah ya saka Allah ya sa a sake eh eh kaza wanda ya karbi da magan sai ka je na ce Allah ya saka Allah ya sa a sake ko Allah ka mana mai kyau ka ba mu ikon aikata kyakkyawa jama'a lahi matasa sun yawa sai dai matsalar ita ce ba mu da kimfi da kan gado kuma sai zanto mun bar manhajin iyaye da kakanni a da iyayenmu suna da maciya guda ɗaya za ka samu wani idan ya zo maciyar ma sai ka gagara sanin wanne ne ƙwarya shi da ya san ya yi wuce fari amma an ci nashi ba a ci nashi ba na'am ya aminta sai zaman lafiya ya yi yawa ko da shayi da ake wa yara in za ka samu kai wanda duk ya yi shekaru irin na sumala zai zama ya san cewa kila ba shi kaɗai ba ne babansa ya sa a kira wanzami a sha su ko kila shi kanshi ba baban shi ba ne ya yi umarni a yi masa shayi sai zama wani ne alhajin birni ko dattijo a tsakani sai ce to duk aji a kira 'ya'yan suwa ne sai zo sai zuba kudu sai ce a yi shayu duk kowa sai ya ba shi kaza ɗaɗɗaya ya je a gasa mishi na'am wannan ita ce asalin koyarwa na iyaye da kakanni gida da tsakanin gida da gida danga ake ba katanga ba Allah sa kun gane kuma akwai kucika kun san kucika dan zana ne za a zo nan da nan in ma an yi dangan sai a kunce wani dirka daga cikin diraku wannan tsarnu da ake kafawa sai zama an bar wani guda ɗaya wanda saman kawai za a kulle ko tsakiyar in ta ɓaci sai a warware da ran sai wannan matar ta shiga wurin wannan sai ta ce wance kina da ashana ko ƙwaya ɗaya ki bani je ka gwada wannan a gurin matanka ka ce aika gidan nan ki ce da Allah in akwai ashana a baki ƙwaya ɗaya Allah an ba ki samu ba ƙwaya ɗayan za a yi amma ba haka suke nufi ba ba mu ashana kwaya ɗaya banda ashana ɗaya ga ta ɗauki mai kwanin ashana idan ita tana da wadatacce sai ta ce kai mata ta ɗiba ta sa a kwalinta ko kuma ta aiko da kwalinta a zuba mata in miji ya dawo ko sai ka ji ta ce to mun maka barna fa yau eh duk da ka mana izini da abin da gidan babu wani abu da za a dafa a wannan gidan sai an tsallaka an miƙa wannan waɗannan za su iya karɓa da gidan wannan wannan idan ba sai abinci ba duk anguwan ba za a ji asirinsu ba saboda makotansu sun san ba a yi ba za su miƙa musu yanzu ba akwai shi yanzu yanzu ba kwa ganin group na yara daga yara duk da ban san garin nan ba amma dai sai kaga an yi daba ana shaye-shaye an yi daba ana tafiya kaga mutane kamar tumaki me yasa na yi magana na misalta su da tumaki misalin matasanmu kenan kasan ba wani idan ya ga ya haka ya suka yi haka sai ya yi shi makon bai san inda zai je ba kaga da lokaci haka ne muski gyaran buta kenan saboda bai da kan gado bai da fasahar zance bai san ina rayuwar shi ta koma ba wallahi ku yi kanku kiyamun laidi a cikinmu nan kun ga wannan masallacin ku haƙura ku samar da dattawa a cikinku kwamitinku su tsara abubuwa wane e kai ne shugaban wani daura da za mu yi a kira matasan nan marasa kan gado a zauna da su a samar da wani abu da za a yi orientin ɗinsu a kai a ɗora su a kai zama suna da aiki ina masu kuɗi nasu allajiwa ne allajiwa ne ku kawo gudunmawa ku zo akan haka muka san kuma ku sare ba ba za ku sare ba ku zo ku kawo da a wannan gudunmawa sai a ce an shirya daura na kwana biyar ci da sha nan ne za a yi amma ana buƙatar mutum kaza kowane anguwa a ɗauko mutum bibbiyu mutum ɗaɗɗaya mutum kaza a zo a haɗu a yi wannan daura kowane guda ɗaya in ya je anguwarsu ya samu koda mutum biyu ya step down sai a shiryar da wani wani ɗan ƙaramar shawarwari sai a ce to kowa da aka yi rijistansa ana ba an ɗauki sunan shi ba an ɗauki anguwarsa yana da waya yana da ka san mene wato barin ɗan mai da mu baya kaɗan ka san matasan mu kowa yana da babban waya tukunna wani ta hanyar gaskiya wani ta hanyar sata in bai da lafiya da mai ake neman magani da kuɗi to bai da kuɗi amma sai ya yata wa duniya bai da lafiya aka yi batan kai aka sami shi kanula la ilaha illallah sai ga ya ɗauki kanular a hoto daidai shafin shi na facebook sai ce jiki da jini madadin kudin da zai sayi data na kai matashi shi yasa ake ce mata GSM da Hausa muna ce mata ga sabuwar matsala GSM ga sabuwar matsala ba wanda ta toshewa basira sai matasa sai ce jiki da jini ga muna muna nan rai kwakwai mutu kwakwai jama'a muna bukatar muna barin addu'o'i sai na rike bai sai paracetamol ba amma ya harkawa gari ko kuma ya zauna kamar wani kwanjalila kun san kwanjalila yanyan ke sai sa abokin shi ya dauke shi a hoto a kan gado sai rubuta sai post duniya ta san bai da lafiya amma bai sha ko paracetamol ba amma ya sayo data don ya tallata bai da lafiya to matasan mu rashin kan gado kenan to sai ku neme su a waya sai ku ce to kowa ya dawo rana kaza ana da daura ya ci kwana biyar ya sha tsarki ya tabbata wa Allah sai ce akwai da na sha ko don da na shan za su dinga zuwa ku kuma ku wadata su da abinci a ranar sai ku ce to ku mutane ne Allah ya jikan wani malami a karo ba don ya rasu ba ya kalli jama'an nan ya ga yadda ake ta dambaruwa ga ɗan daba ga komai sai ce jama'a sai ce sai ce a je a shelanta duk ɗan daba malam na kira ka zo aka taro duk yan daba sai a ce to malam wani ne yake kira a masallaci wai aje wanda guntun solution ɗinsu zai shigo masallaci yau lafiya malam yake neman mutum ya ce a jingina da can kaɗan zauna malam na fitowa ya tara jama'a in na faɗi sunan malamin kowa san shi Allah ji kan malam albani zare shi ba da wannan labari aka zo aka taru sai ce ku zaga nan unguwar kaf ku ce ana neman sadaka fi sabilillahi saboda ana mutuwa ba kudin likafani ba gaza ka ga musu wazi ko ba komai dai sun yi azar ya ce to kalla azar kuma kowa ya dawo kaga dai an yanke yi ne wannan ya je ya dawo to sadaka ce ko ka yi niyya ko baka yi niyya ba dole ka bayar yan ta'adda ne su yan tauri ne jama'a an ce su je su karɓa don Allah in sun je sai su miƙa ƙoƙon sai su ce malam ne ya ce a ba da kowa ba da kwandala sai su ya kama su ji kwanar sun sai su labar ne koya kaga dole ka bayar ko ba da to kalla asar aka ce sun tara kuɗi mai yawa sai zaunar da su yace jama'a suna ta zagi mu ba ku suke zagi ba mu iyayenku ku suke zagi wannan abu yana mana ɗaci ku mutanen kirki ne masoya ne kaza kaza kaza shi amma kowa ya tashi sai ce yan iska mu ne iskokin kenan fa Allahu akbar sai aka aka aka zauna aka yi aka yi musu nasiha aka yi musu wa'azi ce to a daina wannan daga nan aka dinga samun waɗansu suka tuba waɗansu suka dinga riƙe addini ko baka kuɓuto da su duka ba in ka taka kaɗan yayi ni kaina misali ne ga su ma da alhassan nan yara ne suka zo aka ce za su yi waliman aure sai na gan su aka ce su zo su same ni to ba su da ɓoyo ba su da ɓoye-ɓoye kenan kunga ba su iya ɓoye abu ba in ka ga mutum ya sa hula mu a gombe ka ga birki kunne to saman ciko ne zai zo wurin ka nema alfarma kar ka ga wannan askin danan da ka gani ka san wannan hular ta aro ce to mu kuma mun iya da tun lokacin ina karantarwa ma'ahad tafizul qur'an kafin na bude makaranta ta suka zo na kalle su na ce lafiya ƙasar nan yau ku su ku ne hakar makalla ai muna nan mafaɗa nan a nan muke na ce ai na gane ku ai yaya suka ce akar makalla wallahi mun tara kuɗin fati ne to bai cika ba to shi ne aka ce mana da tun da bai cika ba a yi walima mana ne muka zaga aka ce mana aiki kana mu'amala da matasa shi ne muka ce to bari mu zo mu ce to mara ba aina za a yi walima zan ne kalli wannan ni a goban gidan su a yi nema ba ba ka yi magana mana haka sai na ce to ni na da masauki nan hor din na makarantar ma'ahad zo zan muku walima ku dafo shinkafar ku zo sai kai kuma sai ka dan motsa haka sai ka ce to a dan ƙara da soko kuma ko Allahu akbar karmakallah kai dai kasan an zo walima ai maganan aure ake ko amma me kai kawo maganan wuta da na shata na tafi na shata tale sai na kullo musu to wutar jahannama akwai irin masu aiki kaza masu aiki kaza wanda duk yayi kaza wutar jahannama balbal kaza kaza na gama karatu da ya ce aka ramaka launi daga bauchi na zo yana da tambaya da ce da ya ce to mistakili mutum ya taba na ce mai ka taba da ya ce mutum da ya yi to kasan ba da na ce ban sani ba i bayani to da haka dai to su yaran nan ko yan garin da suka shi na ce to ba na ganin ku gurin karatu tukana ya kamata ku dinga zuwa tun muna masjidus salafiya sai suka ce to mala akramaka Allah ba ma tashi da wurin ne ce a ni karatu na so ɗaya ne abin a sati din ranar laraba ake nan masjidin salafiya a mun gane gudun sai na ce to duk ranar karatu na an gau to wannan ya taso daga makera wannan ya taso daga kaza aka bu in za su shiga guri na yan zuwa sai su abin nan sai su ce mu na malam ne fa in ce awa waɗannan su jira ni ina fitowa za a gaisa aka bu wallahi wani daga cikinsu daga baya sai da ya ce mu malam na ce wasu na ka gane ya ce a sai ce malam wallahi asarar kwalabe na layin yan manja da dai ne da ya dame ni ya ce aka za mu fito shara layin yan manja mun fasa kwalba ya fi nawa muna ta'addanci muna kalaranci amma ka gani yanzu ya ajiye gemu ya ɗage wandon shi nisusa ya zama mutumin kirki ana ta faɗa da shi a gidansu ya riƙe addini mai zafi amma lokacin da yake lalace ba wanda ya kula da shi a kasuwa na haɗu da wani mun fara karatu masallacinsu aka samu matsala wallahi yara ne suke fitar da fafa libaran dami ne menene ana goga abin nan ka gaina tartsatsi a kan titi din na zo na kimtsa da ce to dukku ne masu cika wurin nan da ruwan alwala kaza kaza kaza aka zo aka yi da sisa aka tafiyar da karatun wurin wallahi ranar na haɗu da shi a tsakiyar kasuwa ya zo shigewa na zo sai tsaya da na ga wallahi ban gane shi ba muka ga yasa sai ce malam ka gane ni kuwa ina ce a'a ya ce ka ga yadda Allah mai da ni ya ce mu ne da ka zo ka tara duk kwallo da muke muka daina sharan makabarta ka kai so mu kai mu yi sharan makabarta mu gyara kaza mu zo mu dinga ɗora ruwa a butoci ba wanda ya mana wannan gatar har iyayenmu amma ka zo ka ɗora mu aka zo aka yi da sisa aka kulle karatun wurin amma yanzu ka ga yadda Allah ya dawo da na koma kuma ruwa yanzu ba abin da ba na sha mana sai fashe da kuka kawai ce na ce Allah ya isa Allah ya isa Allah ya jama'a mutanen yaran nan da kuke gani ko suna son murshiduna ne a cikin al'umma masu shiryarwa na'am na ga siyasa a baka kwaya a baka kaza ku zamo mutane nana aminatu mahaifiyar manzan Allah da ta kwanta za ta rasu me ta cewa annabi kun rajulan ka zama namiji na sun baka da uba ya kwanta ya rasu to kai ka zama namiji kakka sare Allah zai taimake ka ta karfafa mishi zuce shi kai da uwa da uba ka bar suna kuka akan ka fa ma za ta kudu bai ne dai lillahi rabbil arbab ya maka faɗa baban nan ta yi maka faɗa uwan nan kabari hawayen iyaye ya zuba ba don daɗi ba don sun yi fushi ka fusata su in ƙiyama ta tashi ga Allah na faɗan wa ƙazan rabbuka Allah ta abudu wa bilwalidai ne ku ji tsoron Allah kan wannan gaba ku tashi ku nema ku taimaki kanku ku taimaki iyayenku kar ka zamo kallon ala maula duk ta inda ka zo ba za ka zo da alkhairi ba ka zamo mutumin kirki malam muna neman wannan alfarman a wannan marka samar da wani tsari kuna da masu kishin addini kuna da masu ƙoƙari ga su injiniya awal garba ku same su ku ce mu inji mu su kawo kudin da Allah ba su ci gaba da aikin Allah mun gane wannan da kyau ko akwai ƴan uwa da suna son ba da guduma sun rasa ta ina za a nemi gudunmawar su gani a ido su gani su gani gani a bayar a ga an tabbaka wani ma sai ya ɗebo sai ya bayar nan muka tashi za mu yi auren zawara da abin nan mun tara marayu ne ko Allah ya ji kan tsohon ciyaman ɗinmu Alhaji Ali Ashaka shi ne ciyaman nan na ɓangaren abin da ya shafi aurarwa an zo harkar mai marayu aka shirya daura aka zo aka ɗauke su aka koya musu sana'o'i yaro ƙarami ya iya aikin takalma aka iya mai alhaji bashir gashi nan shi ya saya mishi inji na yin takalma alhaji ali ya dubi yaran nan ya ce waɗannan dukkan su ba su da iyaye mana ba wanda yake musu mu ne muke tsaye sai ce duk yaran na araba musu dubu biyar biyar wani daga cikin abokanansa na naɗa shi ciyaman ne kafin me kafin ya zamo ciyaman na gombe local government tun da muna tafi da shi tafi da shi tun kafin ma maganar siyasa da ya zo kuma sai aka ga alherinsa gwamna inuwa alherin Allah ya kai mishi sai ya ce ya ba shi ciyaman na me na gombe local government ya zaɓi dattijo irin wannan ya bawa to shi kuma da ya tashi tahowa sai ya taho da wani ciyaman ciyaman ɗin ya ce oho a nan ake neman lahira shi ma sai ya ɗauko nawa sai ya ɗebi wasu kuɗaɗe shi ma dubu ɗari biyu da hamsin sai ce a ƙara musu muna da markazi yanzu a cikin masallacinmu a jiki muna koyar da sana'ar ɗinki sabulu yaran duk sun riƙe kansu yaran an koya musu ya za su yi iyayensu an jawo su jika ana ba da gudunmawa na cin abincinsu kulawa da yaransu gwargwadon iyawar ba ka iyawa ba a yaba ma ba ka gamawa aƙalla muna da gidaje gidaje na marayu muna da ƙwaya nawa na casa'in da ɗaya gidaje ne wanda ƙarƙashin kulawar mu ake ta'addusan bi ni'matin lahi la fakhran marayu kuma muna da adadin sun kai nawa ɗari uku da wani abu dukkaninsu a ramadana sai an ba su abubuwan ci sai an ba su tufafi dillaye sai an yanka bujima an ba su nama suna son aikin yi masu kuɗi amma ba sa gani ne na aure mun aurar da waɗanda suka kai adadin kusan 98 wasu mai da auren mu kai wasu kaza a ga ana yi kuma ko idan an tashi za a yi auren sai a ce to kai ango an ga ka dan fada kila dai akwai dan waɗansu abubuwa to ga dubu kaza je ka ƙara ke kuma ga dubu hamsin je ki dan ƙara gyara kwalmaɗanki ku dawo sai a zo a sa sai a zo a yi aure me ne wasu ne suke bukata daga cikinmu aljihunanmu muka soma waɗansu abin ya ba su sha'awa mun daina yanzu wai wai marasa galihu ne za mu aurar a'a wai waɗannan marayu ne za mu aurar a'a alhazawan birni sai su zo su ce su suna son yaran da za a aurar su shiga ƙarƙashin mu kawai Allah ya ji ƙan alhaji Ahmadu Haruna mai masallacin da nake sallah zai dab da zai kwanta yanzu sai kira mu da ni da malam Mustapha ya ce ina ta kiran ku kuna doji akwai ƴan uwana ƴaƴana ku kira na ba ku hakkin kula ku nemo mata namiji na gari ku ɗauka ku ba ta za su su ce baban su ya cuce su ya ce katangan gidanmu ne in mun zo da saurayi sai ce wannan wannan in ya juya ba ya ce ya tafi ƙarfin shi kala ya zo a daka shi wai iyayen sun cuce su ka ce a katangar gidan ne sun mana manyan gida sai aka ɗauka mu ɗin na daban ne sai waɗansu ne za su zo mutanen kirki ba za su zo ba mutanen kaza kaza haka ku kiyaye ku samu aikin dogaro da kayi garkace sai kayi aiki kun san matsalar mu bari faɗa mu yanzu ba akwai graduate ba ko ba zai sana'ar baban shi ba ya fi ƙarfin sana'ar baban shi babanka yana sai da citta je ka sai da citta babanka yana kaza je ka yi kaza ka yadda kazan nan shine sana'ar ku fatau na kusan sauka dan Allah fatau kamar yanzu zan yi randin off na kuna kamitin da shawarwari ko ba su bari ni a yana cewa a gaya mu ko a ƙarshe ku zama kuna da aiki amma matsala guda ɗaya ne za ka samu mutum ya gama ya gama makaranta in ka tambaye shi kullum sai ce maka yana neman aiki me kake yi yanzu sai ce ma yana neman aiki tun yana neman aikin nan a yana neman aiki ko har ya zama sana'ar shi neman aiki wani aiki kake sai ce maka neman aiki ya mai da neman aiki sana'ar da yake yau da gobe wani kuma zai samu aikin sai ya ya fi ƙarfin ya yi aiki kaza kakka damu ko shara ne je ka fara kila a nan farkon arzikin ka yake Allah ya ji kamala Aminu Ibrahim Daura da nan zan karkare wani graduate ya zo ya same shi ya ce wani Allah shiga bata malam ni ina bukata nemi aiki na kai takardu na ko ina sai ce da za ka yi dan baka shawari ba ya ce kaga anguwa ka za ce e je ka so ma aikin shara ya ce shara ya ce e amma abokwance ya ce ka nemi haya na drum drum drum sai ka je kowane kofar gida sai ka ce duk shara an cika wannan kowane gida in sun gama cika su ba da 500 za a ɗauka lokacin 500 na da mutunci kasan gida alhazan birni famfas kadai sai a cika mashi a sati daya to duk sati sai nemo hayan mai na gajale kun san na gajale wani fassara zaman su ne ana motar itace gudu bali ko na gajale gudu bali ko to sai ta zo sai ta sai bi sai kwashi sharan nan kan ayi wani abu sai ga shi yana iya hawa yar babur ne zai duba in ta cika duk sati yana zuwa yana ɗebewa duk sati sai yana ƙara dururuka a kan layukan gidajen masu kuɗi da ƙarshe sai ya zama yana da ofis in ka zo kana buƙatan ciko to sai ka rubuto leta sai ce za a ji amma ciko nawa za ka biya ya ɗabi sharan na a dinga zuwa ana zuwa maka yana kan sharan shi kan shi ne sannan kuma yana karɓan kuɗin mai kuɗin ɗebewa da kuɗin zubawa duka sai zama riba kan riba yake samu sai ga shi ya zama alhajin birni waɗancan 'yan uwan shi kuma sun ce sun fi ƙarfin shara da ke sun gagara tsayuwa su fahimta daga bakin magabata su sun fi ƙarfin maganar shara su da ba su shawari suka tafi sai ga wannan ya zama alhaji birni karkare na komi ƙanƙantar aiki ka yi aiki da sunan Allah kuma ka nemi albarka ba yawan abun hannu ba albarka shi da nake nan nake dan tsayawa ba don na gama tattaunawa da ku ba wannan shi ne a gurguje a tankaɗe a rere a dunkule a mulmule daban ziyara ne muka kawo don mu zo mu ga masallaci mu taya ɗan uwanmu abokinmu amininmu malaminmu murna da samun wannan masallaci da ƙarfafa shi akan da'awar da yake yi don ya ci gaba kare samu rauni ku ɗalibai ku yadda ku zo a karantar da ku wanda na san cewa la yuridu minkum jaza'an wala shukuran yana nema ne a gurin Allah to muna roƙon Allah ya cika maka baiwan kamala Allah ya ƙara amfani da numfarfashinka da tsawon rayuwa mai albarka wanda za ka ci gaba da wannan da'awa a haza billahi tofi fasbanaka Allahumma bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abunda muka faɗa daidai Allah